أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الأجر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومثاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallama ta addinin musulunci muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin nikomarsa da kaddarawarsa ya tara mu a ɗaki daga cikin ɗakunansa ka taru ba don komai ba sai don ci gaba da karatunmu da muke cikin littafin al'adabul mufrad lil bukhari ana littafin adabul mufrad wanda yau insha Allah za mu tashi akan hadisi na 141 a cikin babu fadilil mar'ati idza sabarat ala waladiha wa lam tatazawwaj Imam al-Bukhari yace babin falalan mace idan ta yi hakuri a kan ɗanta ba ta yi aure ba ma'ana ta rabu da mijin ko mijin ya rasu amma ta yi hakuri ta zauna ta riƙe ɗan da ta tarbiyyantar da shi to falalan wannan mata حدثنا أبو عاصم أن حاسب بن كهاني عن شداد أبي أمار عن أوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وامرأة صفاء الخدين امرأة آمت بزوجها فصبرت على ولدها هاتين في الجنة ما هو الكارية أو العاص أبو آسم يا بام الأبادي يا كربان غنا حاسب بن قهل شكوا كربان غ شدادي شيني أبي أماري شكوا كربان غ أوف دم مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace da shi da mata wadda da ke da sassaukan kundu kuki. Matar da ta rabu da karasa mijinta, sai ya kuri a kan ɗanta, manzana sallasala ce da shi da ita kamar haka suke a aljanna. Kaga ta yi haƙuri ta kula da ɗanta, saboda kulawa da wancan ɗan, saboda ta rasa mijinta. to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ta gaske aljanna idan yaro kaga dan yatim ne shine yana magana kan yatim ne kaga ba mijin dama possibility dan baban ne zai dauka to ba baban amma sai ta zauna ta yi hakuri ta ci gaba da kulawa da dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka suke da ita aljanna babu adabi yatimi kina anan abin da muke kira zuwa gare shi shine da yawa idan koda wani dalili ya sa an rabu tsakanin mata da miji ba rasuwa ba sai ka ga rabuwan an ki a yi shi da daki kuma ga da tsakani bayan ga yadda falalari ka ɗanye shi ta ce sai an biya kuɗi lalle addini ya tsara da ita ka sai an biya ta biya ta amma ita kuma ta riƙe shi ba sai an biya kan ba shi ya fi mata saboda irin wannan na fata mun fahimta da aka dai abin da aka fi so mace ta kula da ɗanta kuma an zo rabuwa ɗin nan Allah ta bara ta'ala ya ce ko rabu da su tare da kyautatawa kar a rika rabuwa a ce an rabu a kotu ko an rabu da zage-zage wannan ba daidai ba ne saboda za ta iya yiwa shi sama Allah ya ce wala ta samun fatala bayan kar ku manta da fada alkhairin da yake tsakanin ko dai yaya ne mata ta saboda bikin alkhairi ko yaya da mijin ya taɓa mata alkai to kan dan wani abu ya shigo ya jawo sanadiyar rabuwa mara daɗi za ta iya yi wa akwai rabu tsakani in an dawo kuma daga baya to me zai faru za a rika cire wannan abu in za a rabu a rabu tare da kyautatawa babu adabi ya ci ni babin larabtar da maraya a ba shi ladabi a ba shi tarbiyya kara je kara jance kara ya fita idan ya zama dukan ka masa ne don maraya shi ne wanda addini ya haramta ma ka da kishi don ka ladabtar da shi lalle abu ne mai kyau حدثنا مسلم قال حدثنا شعبان an shumaisatan a takiyati قالت ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت إني لا أضرب اليتيم حتى ينبسط shi muslim ya bamu labari ya ce shi ba ya bamu labari ya karba daga shumai kadal a zakiya ta ce an ambaci ladabin maraya ladabtar da maraya a gurin sai da tuna aisha Allah kara mata yadda sai sai da aisha ta ce wallahi ina sukar da ake yaji ake yaji bana kenan karka ci ayi don maraya ne an ce kar a mai kaza kana kallo kuma zai lalace ka bashi ya lalace to ka ka zalunce shi Allah kuma zai tambaye ka a dukan da don bayi da uban ne ka masa shine wanda ka haramta mana duka na san san rai ba don misali a ladabtar da shi a ladabtar da shi yadda ya kamata don me domin ya zama da kirki kaman babanka ne a kai da kai da baba ba zai so dan sai lalace ba to kar ka so ya lalace babu fadli man mata lahul walad Mawar Bukari yake babin falalan wanda ɗansa ya rasu, yana da ɗan sai ya rasu. Haddasana Ismailu, kala haddasani Malikun, an ibn Shihabin, an ibn al-Musayyib, an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yamutu li ahadin min al-muslimin salafatun min al-walad fatamassahu an-nar illa illa al-fasad. Mawar Bukari yake Ismail ya ba mu labari ya ce a tasani malikun imam malik ya ba mu labari labari shi ko ya karba daga ibnu shabil zuhri shi ko ya karba daga sayyid ibn nusayy shi ko ya karba daga imam abu hurairah ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamutu li ahadin min almuslimin salafatun min alwalad mutum ya'ya uku ba za su mutu ya'yan wani daga cikin musulmi a ce ‘ya'yansa guda uku sun rasu kuma wuta ta shafe shi ba. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ranar tarantuwa da Allah ya ce ma ma min kum illa wa ilma kana alara ta kashi man mafakiya. Kan tsiraji ne dole kowa yi. Bayan ne ba wannan ba. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wuta ba ta shafe shi. Kaga Allah ba mutum da sai ya rasu kar ya zo ko in yana bara wallahi ba da da ko dai a'a shirin wannan duka ma kaman kai karan Allah wurin mutane. ko ka roki mutane ko da Allah ce baka ma fi sabilin shi kai mun kera da niyya ba amma cewa bari da kaza kaza na kaza ne duk wannan laifi gaskiya ba asu samman irin abin da yake faruwa ko ka nemi taimakon nan ba wanda yafi karfin Allah ya jarabce shi da abin da Allah ya jarabce ka ka zo ne ma ka nemi taimakon ka ko kuma misali misali mutum yana da ciwo sai zo sai ya bude muku ciwon mai kungai me zafi ne ko ya roƙa ma ai Allah ya sani shi mabukaci Allah ya sani shi ba mabukaci bane shi ko wanda zai bayar tsarkake zuciyarsa ya bayar don Allah to wa yadimuna ta'ama ala wubbi miskiran wa yatiman wa asira innama nud'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukra inna naqabu min rabbina yawman abusa alhamdulillah ko kuma wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa fa ta la ta'lam ko shimalu ma tunfiku yaminu cikin mutum bakwai ne nan da Allah yake ilmantar da su da mutumin da ya ba da sadaka ya kuma koya sadaka ai ya zama hagunsa ma ba ta san abun da daman ta ciyar ba tunda sadaka ana so a koyi amma zaka ana so a bayyana kana shi ne ka baka ba da zakka dai mutum yana da dukiyar ba da zakka ya bayyana amma sadaka ana so ka koyi in gani حدثنا عمر بن عبد بن الياس قال حدثنا ابي عن ابن معاويه عن ابي زرعه عن ابي هريره ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فقالت ادعو له فقد دفنت ثلاثه فقال اهتزلت بهزار شديد من النار ce a umar ɗan ɗan biyasin ya ba mu labari ya ce حدثنا أبي بابانا يا بام الأباري أنت ابن معاوية لك طلق دم معاوية أنا أبي زرعة لك أبي زرعة أنا أبي هريرة لك إمام أبو هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بسبيل lalle wata mata ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani yawo فقالت sai ta ce ud'u lahu ya rasulullah ka masa addu'a wata ruwayar cewa ta zo ta da yaro ne bai ga lafiya ya rasulullah ka mai addu'a mun gani saboda tana jin tsoron shi ma kare ya rasu ta ce domin ta bunne ya rabu da uku mun gani kenan ya halatta mutum idan wani abu ya same shi ya nemi addu'a ko gurin wakilan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai waliyan Allah ka nema saboda gashi na ana nema gurin Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ne da manzo Allah kuma mun ga yadda sai na Umar zai tafi aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tansa la ukayya fi du'ai ya dan uwan mu kan kamar ta mu cikin addu'a ko kuma kai tarayya da mu cikin addu'a ka to da ka ya Allah take ranka nema to sai da ya Rasulullah kamar addu'a faqad da fantu salatan ya Rasulullah ji ga na bunne ya rabu faqala ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita zarki billahi shahidin billahi da kinki yayi kuma kin samu kariya da zafi mai tsanani min Allah da wuta. Ana wannan yayin da kika burni za ta mata da jin ba za ki shiga wuta ba? Kin samu tsayi daga wuta ne. Kar ki damu da hukuncin kika burni. Allah yana sane da su kuma Allah yana sane da yadda ya sa son da a cikin zuciyar mai. Za ka kar ki damu ba komai. Su yaya in an burne su ma alkhairi ne in suna nan masu kazan masu albarka duk alkhairi. Yasa kana ki yaro kowane yaro da kalan albarkarsa kuma shi arziki ka dai roki Allah tabaraka ta'ala ya baka masu albarka kuma mutum ya iyayen ta gurin tsayawa kan tarbiyyar su karka ce yau Allah zai tarbiyyantar da su wanda anaji yana cewa wai ai shi ma Allah ne yake riga da shi da Allah zai yi su a Allah ya san da wannan ya baka ce ya ce baka so yake ka tarbiyyantar da su mutum ya tsaya iya tsayawarsa sauran kuma Allah zai yi karwa حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن خالد الابسي قال ما تبن لي وجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا ابا هريره ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسقي به انفسنا ام موتانا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيجاركم دماميس الجنه yace ayyashun ya ba mu labari ya ce ya kashi kuma abdullahi ala ya ba mu labari ya ce sa'idul jureri ya ba mu labari shi kuwa karba daga kalidin abasi ala ya ce kalidin abasi ya ce ma ta bululi ce wani dana ya rasu hojjartu alai wa zanen ta dina ji ta kai tsananin ta kai ta rasu wannan shi ne hojjartu alai wa zanen ta fakultu sai na ce ya ababuwa ya yi ma ababuwa ma sami ita minan nabi sallallahu alaihi wasallam bai kaji daga annabi wanda tsaki bi an fusara an mauta wanda za mu samu sanyi da shi za mu samu da za mu samu jin daɗi da shi da mai da matattun wanda suka rasu tunda yanzu ka ga ya rasu na jin kai bai kaji daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai samar mana da jin daɗi za mu samu nutsuwa a cikin rayukan game da mamata قال سيما أبو هريرة يأتي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ina ji daga gurin manzala sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa shigarukum dama misul jannati kananan yayan kunnan kananan yayan kunnan kaman hayaki ne na aljanna abin da saka kuma da haka shi shaki ko ina yana shiga ba mai sani bana kamar yadda suke kanana din nan ba wani gida ba wani ɗaki da za a ce an musu iyaka ina ba ta mun fahimta tun da misali karamin yaro ba wani magana muharrabi ko ba muharrabi ai karami to kamar yadda suke haka cikin ku to haka suke addana ko ina suna shiga ba inda aka tare aka ce banda to kaga sai samu sanyi a cikin rayuwa حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث عن محمد بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثه من الولد فاتسبهم دخل الجنه قلنا يا رسول الله واثنان قال واثنان قلت لجابر والله ارى لو قلتم واحد لقال قال وانا اظنه والله shi ayyasun ya ba mu labari ya ce abdul a'la ya ba mu labari ya ce Muhammadu bin Ishaq ya ba mu labari ya ce Muhammadu bin Ibrahim bin Al-Ali ya ba shi labari shi kuwa ka ba daga Mahmud Dallabi shi kuwa ka ba daga Jabir bin Abdullahi Al-Ansari kenan kala yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kina ji manzo Allah tira da abin Allah tabbata gare shi yana cewa man mata lahu salatatu min al-walad duk wanda mutum uku daga cikin ƴaƴansa suka rasu fata sabam ya nemi ladan su da kala janna ya shiga janna ba zai shiga ba ya shiga kulla muka ce ya rasulullahi wa sallam ya rasulullahi ko da biyu kala ne sallallahu alaihi wasallam ko da biyu qultu li jabir sai nace wa jabir wallahi ara law qultu wahid la kala ji shi wanda ya karba daga gurin jabir kike shi mamun bin labi ya ce sai nace wa jabir wallahi ina gada kun ce ko ɗaya ne ma da annabi zai ce ɗaya wani kuka ce musu Allah sallallahu alaihi zai ce ko ɗaya kala yace wa ana azunnu hu wallahi ji shi jabir ya ce wallahi ni ma dai ina fatan haka ina tabbatar da cewa da mun ce ɗaya wallahi da ya ce hatta yau a ga manzala in yace kawai shi ke jabin da yace kawai Allah tabaraka wa ta'ala yayi ba za a yi bane ba an gama an yi kawai ka ga uku aka ce sai suka ce ya rasulullah ko biyu rabe ce ko biyu shi ke ko biyu kuma da sun ce ko ɗaya ba annabi ya ce ko ɗaya to ko ɗaya mu sallallahu alaihi wasallam حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد بن قياس قال سمعت الألقمن معاوية وهو جد قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بسبيل فقالت ادعوا الله له فقد دفنت ثلاثة فقال اتذلت بإزار شديد من النار إلى من تحديث ya ce alibin abdullahi ya ba mu labari ya ce hafsun rugiyasun ya ba mu labari hafsu ya ce ya ji ɗanku ɗan mu'awiya kuma kakansa ne ɗanku ɗan mu'awiya ne ya ce ya ji a ba zur'ata ya ce ya karba daga imam abu huraira ke lalle wata mata ta zo gudanar da sallallahu alaihi wasallam da wani yawo faqala ta ce udullaha lahu ya rasulullah ka roka mai Allah kamar addu'a fakar da bandu da lafiya saboda bai da lafiya ne yaro hakika sabun ne yaro fakar ya nabi yace ita zarki kinki yayi bi zari shadidin da zafi mai tsanani mai nan da حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل بن ابي ذالي عن ابيه عن ابي هريره جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا لا نقدر عليك في مجلسك فواعدنا يوما ناتيك به فقال موعدكم بيت فلان فجاءهن لذلك الوعد وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاث من الولد فتاه فتاه تسببهم إلا دخلت الجنة فقالت امرأة أو اثنان قال أو اثنان كان صهيب يتشدد في الحديث ويأخذ ولم يكن أحد يقدر أن يكتب إثم. في علي يا بابا الأمير يأتي سفيان ya ba mu labari ya ce Suhail bin Abi Talib ya ba mu labari ya karfa daga babansa shi kuma babansa ya karfa daga Imam Abu Hurairah Imam Abu Hurairah ya ce wata mata ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya Rasulullah inna la naqdiru alayka fi majlisika ya Rasulullah mu mu da iko mu rika samun halarta gurin majalisinka fawaid la yawman nasik ya Rasulullah kamar alƙawarin wata rana kan ya wani wata rana da za mu rika zuwa mun kamu ma mu amfana cikin addini fakari annabi yace ma ulu kunna ba su kula ni to mu haɗu a gidan wani gina musu ranar shi alƙawarin da zamu yi da ku a haɗu da ku haɗu da ku gidan wani ba ja a wannan lijalika na wani sai annabi ya je musu saboda wannan alƙawari shi yawa ba ya samu alƙawari wa kana fi ma haddasa wannan ya kasance yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari yace ma min kun namra'atu ki babu wata mata daga cikin ku ya mutu la salatu min alwalad wal ya'anta guda uku za su rasu fata ta ci ban ka nemi ladan haka illa da karan da janna fa ta shiga janna fa qala ibrahim na isnani sai wata mata ta ce ko da ma mutum biyu qala nabi sallallahu alaihi wasallam au isnani ko ma mutum biyu kana suhailu suhailu ya kasance ya tashaddadu bil hadisi yana tsarantawa gurin hadisin ba da hadisin nan wa ya fazo yana kiyaye shi wala mai kula abin ya gado a yutuba ba ma wani wanda yake samun dama ma ya rubuta wannan hadisin abunsa saboda yadda yake tsananta hadisi kaga abu ne sosai shi ma ka hunne din ba ko sai ni yanzu dan ma na mun bayar su ni yanzu ban san ma in na girma a'a ai Allah ne yake da kai shi ma dan Allah yake rike da shi ba wata ayin kace dabaran ka ne yanzu ka ko yanzu kowa ya gane ba dabara shi ba in ko da da ba a gane ba yanzu da kowa ya gane duk wannan yake ji wannan shi ba su suke yi da Allah Allah ya kare حدثنا علي بن حفص ومصمم اسماعيل قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الانصاري قال حدث حدثتني ام سليم قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ام يا ام سليم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثه اولاد الا ادخلهما الله الجنه بفضل رحمته اليوم قلت والثاني قال والثاني شيء عالمي ابن حفص يا بام لاباري da shi da musamman Isma'il kala dukan su biyu sun ci حدثنا عبد الواحد عبد الواحد يا بام لاباري ya ce حدثنا عثمان بن حكيم عثمان بن حكيم يا بامو labari ya ce حدثني عمرو بن عامر الانصاري ya ba shi labari ya ce haddathatni ummu sulaim ummu sulaim ta ba mu labari mahaifiyar Anas dan Malik ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana isowa Madina ta kai Anas ta ce gashi Allah ga shi kawai halin kai dai yau manzo Allah shi ma shekara goma yace manzo Allah bai taba ce masa uffan ba annabi bai taba ce masa game da wani abun da bai bai ce bai taba kai ba ko kuma abun da ya yi kaka ce me yasa ka yi kaza ce ko annabi cewa yake masha Allah ka to duk abun da Allah ya so shi yake kasance ta ce wanda take kankana zubar manzo ya kwanta baccin kailula sai ta kankare zubar sa nabi wata rana ya ganci ya yi ce ai muna sawa cikin tiraran mu a tiraran mu muke sawa kuma muna neman albarka ma yayan mu sai tiraran ne kowane tirare ya ci zubar manzo Allah Don Musulmi ta ce, Kuntu inda Nabi sallallahu Alaihi wasallama faƙala. Ta kasance gudun Annabi sallallahu Alaihi wasallam sai Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ya umma Sulaimi, ya umma Sulaimi, ma min musulmai babu daga cikin musulmai guda biyu ya mutu lakuma salatatu auladi. Ce wata ‘ya'yansu uku za su rasu, kowa a ce ɗansa uku ya rasu. Illa a da kana kuma Allahu jannata bi fadi da rahmatin biyar. Fashe Allah madaukakin sarki ya shigar da su wa'annan musulmai biyun aljanna. da falalan rahamarsa gare shi. Kultu, in musulun ka ce sai na ce wasu nani, ya Rasulullah ko biyu ma? Kada ya ce wasu nani ko biyu, kaga kenan kaman baya. Ce da ta ce uku da uku, da ta ce ko ne ma da mannabi ya mutu. An gama. Dama daga mazala ya magana to an yi sarko shi. حدثنا علي قال حدثنا مؤتمر قال قرات على الخديل عن ابي حريز ان الحسن حدثه بواسطه أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر متوشيا كلمة قال ما لك من الولد يا أبا ذر قال ألا أحدثك قلت بلى قال سمعت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحلم انسى عفوا إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل قدر منه تكاكه لكل قدر منه Shalim ya ba mu labari, ya ce Mutabiru ya ba mu labari, Mutabiru ya ce ya karanta wa Kudai, wannan isnadi, ce ya karba daga Abi Harijin, lalle Hassan ya ba shi labari amma da wasila. Wasila shi ne akwai wani, tafi wani wanda ya isar mai da safa. Ya ji daga gurin Hassan amma da wasila, bi wasa'id ma kaga bi wasila. Ya ce masa lalle sasa da bilan Muawiya ya ba shi labari. lalle shi ta sata nan ya haɗu da abazarin gifari abu zarin yana lullufe da mayafi sun an ce kirfa shine mayafi da aka yi shi kamar da fata tufafi ne kamar da fata shine kirfa ya ce masa malaka min alwalid ya abazar abazar ya hankaram kale ce alawa ta suka shimbana baka labari ko tubala na shi kamar labari kale ce sami su rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira jabi sallallahu alaihi wasallam na cewa tunda ya tambaya abu zarin yayansa da abu zarin ya ce to fishin bana ba ka labarin ji ba ni labarin ji ai na ji annabi sallallahu alaihi wasallam bayana cewa ko da yanzu ka ga ba da yin sari ko baka da dan wancan ba yi sha mazala yake babu wani musulmi wanda ya yanka guda uku za su rasu wanda ba su balaga ba ba sai Allah ya shigar da shi aljanna da falalan tausayin ubannin gare su kamar na baya din ba shi na manta ce iyahum dik tausayin da shi uban ga yaya wa ma min rajulin ataka muslima babu wani mutum musulmi da zai yanta wani musulmi illa ja'ala Allah azza wa jalla kullu qudrin minhu fa sai Allah ya sanya masa kowace gaba daga gare shi ta zama fikakahu ta zama kufu in wancan da kulli udin min gab dukkan gaba ma'ana kowace gaba za ta fashi kowace gaba daga cikin wannan daga wuta dama fikar shi ne kaman abin da zai zama cinin abu to yanzu fikar abin da zai kunce ka kamar wannan gabar yana da hannu ai to hannun wannan bawan ya banshi wancan hannun wancan wanda ya yanta shi daga wuta idon wannan bawan ya banshi idonsa daga wuta kaga dukkan gabansa kenan kawai gabaki ɗayansa ba zai shiga wuta yadda wannan ba sai lalle misali a ce an ta sai ka ba wa kayan tun da yanzu kila inda ake da bayin ma bayan mu ba mu san gurin ba dai ba za a rasa ba kamar dai gabatin nan sosai to amma shi ba sai lalle sai a yanta ba a ka yanta shi ya koma da misali baya karatu kai yadda zaka kamar da shi ya karatu bayi da yadda zai kamar da shi ya zama yadda zai ya zama ato kila roƙo yake ka nema masa sana'a kan ka yanta shi Bana duk wani abu ne da zai sa ka taimaki dan uwanka ka kukutar da shi daga cikin wani hali na kasance yan tawa kuma Allah zai ba mutum lada حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا زكريا بن أمارة الأنصاري أمارة الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة لم يبلغ الهند أدخله الله إياهم بفضل رحمته الجنة wa iyahu afwan akwai wa shi abdullahi dan ibn abi aswadi ya ba mu labari ya ce zakariya dan umarat al-ansari ya ba mu labari ya ce abdulaziz bin shuaib ya ba mu labari ya ce ya karba daga anas dan malik wanda muka yi magana yanzu yanzu kalimin manzo Allah shi alin nabi sallallahu alaihi wasallam kale ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ƴaƴansa guda uku suka rasu wanda basu balaga ba Allah zai shigar da shi da su aljannata aljanna bi fadli rahmati da falalan tausayi da Allah tabaraka ta'ala ya ba mu iko Allah ya ba mu iko da su ya ayati Allah kuma ya sa ayatan su zama masu albarka Allah ya sa su zama masu albarka Allah ba mu iko da ba wannan sanani da ya Allah ta mana tausayi da albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam damuna da tazo da karin jaraba daban-daban Allah ka mana alkhairin ta dukkan jaraba da ake tsoro Allah ya kawar mana guraren da babu ruwa ake fatan ruwan sama Allah ya bamu ba dan mu ba albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya gida da asibiti Allah ba su lafiya mu masu lafiya Allah kara mana lafiya mu lafiya Allah ta shi nasu Allah ka kasuwa mai albarka mu karatu Allah ka labu da kwale kowa da bukatar ta alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mu sani ta Allah shine mai biyan bukata muna roƙon shi albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya biya mana Allah ka biya kowa bukatar ta alkhairi wannan tsanani da kunci da ake ci Allah ka fitar mu ba dan mu ba albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shan shekaran cikin filiya da tafsir da ka ayan nan shi ne albishir da zan mana da ya ce Allah ta baraka ta ala ya ce wala nabulu wanda kun bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa nakasin min al-thamarati wal anfa wa nakasin min al-amwali wal thamarati wal anfusi wal thamarati wa bashir as-sabirina shi ya ce to duk inda aka kai tsananin yunwa to an zo in ne ta saboda bi shay'in min al-khawfi yaki ne don ka dauko kawfi ka dauko anfus a can duka matafiyarsu da yi. To, wal ju'i, na kasun min al'amwali wata marati duka ju'i. Su da aka kenan duk lokacin da jaraba har aka kai babin an cike ga yunwa, cewa ce to ta kare saboda bashir sabi. Kuma sha Allah za a nan. اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق ناصر لك بالله ولا تجعل وعلى اله وقدره ومثال عظيم انا بالمصطفى بلغ مقاصد لنا ما بلغت الخير سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والصلاه والسلام على رسول الله